وعلى خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم مسلمي ماذا نمات نا وانا مسلاتي بالبركة ديكي الأشن مؤسسة فاطمة عمر فاونديشن أولا قرينا كدونا barkanmu da wannan yammaci barkanmu da kasancewa a nan lokaci mai albarka na bayan sallar magarba a wannan gari mai albarka a kaduna a najeriya kamar yau kamar kullum dama wannan wuri ne na da'awa wuri ne na karantar da mutane da ƙara haskaka musu hanya da za su gane addini su bauta wa Allah daidai abinda na ɗauki wato zan yi magana a kan shi shine illolin sirce-sirce da tsafe-tsafe a cikin wani al'umma ba don komai ba saboda al'amari ya juya rayuwar mutane da yawa ta canja ana nema a tada mutane daga tauhidi a dora su kan shirka da tsafe-tsafe hatta kai da yawan mutane da yawan suna ganin ba za su yi rayuwa ba sai da tsafi sai da sammu sai da tsubbu sai da bunne-bunne da aikata abubuwan da za su fusata ubangiji ta baraka ta'ala ana ta yi kuma ba a samun biyan bukata kuma amma shi dai yana ta zuga mutane suna ta aikatawa sihiri ko tsafi masu yinsa su ne bokaye da matsafa da masu da'awar ilimin taurari da sauransu waɗanda suke al-mukhalifi na nema ba sallahu nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihi wanda suka saba wa abin da Allah turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matsafi mai sihiri sabon annabi gaba daya sun yi ittifaki a kashe shi duk mutumin da aka kama shi na sihiri yana tsafi sabon annabi sun yi ittifaki sun haɗa baki wannan mutumin abin da ya cancanci shi ne a kashe shi ko namiji yake ko na mace me yasa saboda girman sharrin tsari da sihiri da hadarinsa da kuma nisantar mai aikin tsafi daga imani sannan mai aikata aikin tsafi kusa yake da shaidan imam abu dawud allah ya masa rahama ya rawaito hadisi da isnadi ingantacce ta hanyar sufyan da amr bin dina daga bajala ibn abdata ya ce umar ya rubuta mana takarda wasiƙa wata rana kafin ya mutu da ɗan lokaci da jeri ba mai tsawo ba umar ibn khattab ya aiko da takarda wasiƙa cewa a nitturu kulla sahir duk randa kuka tsinci kuka samu wani matsafi to ku kashe shi hukuncin mai tsafi hukuncin mai sihiri a kashe shi malamai sun tafi akan cewa mai sihiri da tsafi kafiri ne kuma ya fita daga addinin musulunci ya bar musulunci har da min addini kuma ya shiga cikin silko ashabul jahim layin dan wuta majority jama'ir ulama cikin malaman fikihu na hanafiya da malikiya da hanabila da sauransu duk sun tafi akan cewa sihiri yana daga cikin abubuwan da suke warware musuluncin mutum Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala shi ma ya yi bayani cewa sihiri yana cikin nawaqidul Islam to shi sihirin nau'i nau'i ne zan zo ne bayanin kashe kashensa ba dan a je a yi ba sai dan a guje shi daga cikinsa akwai nau'i na al'afu akwai nau'i na asarfu duk wannan suna ne na sihiri akwai asarfu wato shi sihiri na asar shi ne tsafi ne za a je a yi a juyar da wato wanda yake son wani abu a mayar da shi a dole dole waye gari bayan son sa canja alƙiblarka da canja alƙiblar tunaninka asarru a hana ka a juya daga ka shirya za ka tafi gabar sai su mai da kai yamma an tura ka kai kudu sai a tarar da kai arewa an ce matar gida ta zauna a gidanta sai su tashe ta daga gidanta ba ta yawo sai an ta nemo ta an ga kuna zaman lafiya da kai da mai gidanka sai a sa masa kinka da gabanka a cikin zuciyarsa kuma ya kasa bayanin bai kamata wallahi ma da lalace ta kai ga yau ko ɗanka ne aka ga kuna zaman lafiya da shi ba tashin hankali ba wai fa yaronka na kasuwa ko yaronka na ofis ko yaronka na gida ko yaronka na mu'amala ba ɗanka na cikinka yau idan aka ga ka ja shi jiki kana nuna masa hanyoyin ci gaba da arziki to sai a wani sihiri na asar sai a juyar da kai daga sansa sai ka zama baka da abokin gaba da irin wani yawa shi ne za ka ga wani uba ya gaba ɗaya ne da mu'amala da 'ya'yansa ko wani ɗansa bai sani ba sihiri aka masunan shi asar yanzu idan kun gane me ma'anar sihirin asar kana son wani abu sai a canja ma ka waye gari ba ka so kana son matarka idan Allah ya jarabe ta da makiya cikin danginka ko yan uwanka ko abokananka ko wani yana so ya aure ta kai ka aure ta sai je sa ya mata sihirin asfar sai a juyar da ita daga sanka ta dawo ba ta sanka ko kai din a juyar da kai daga santa sai ka ji a duniya ba wanda kake kikirinta kawai ka ji ta ishe ka zan yi bayani daga baya sama da haka akwai kuma al'af shi kuma idan kana kin wani abu shi sigiri ne da ake yi idan an gaba ka son wani abu to dole a jiyo da kai kanka dawo kana son sa misali wata yarinya ce ta makale maka ko ta mata ta makale maka an yi aiki ka aure ta ta aiko maka takarda kaki ta aiko yan aike kaki an yi kaza an yi kaza kaki to sai a je a yi maka sihirin al'afu sai a je a bawa boka kuɗi matsafi kuɗi ya je ya abin da zai yi sai ka ga kawaye gari gurin kawai kana masanta kai ba ma so ma sai ka aure ta ba ma aure ba ma komai naka masu ya koma hannun amma bayan shekara kaza da suka wuce ba kwa ga mashiri da ita ba kwa shiri da ita abu ne da ba ka yin sa ba ka damu da shi ba ko sai sa masa san shi daga cikin sirrin al'adu akan ɗauko maka wani na nesa da kai sai a makale maka shi sai ga shi ka fi so sama da ɗan da kayan shi kuma ɗan da ka haifa ko wanda yake kusa da kai shi kuma ka nesa da shi idan ba ka son wani abu sai a sa maka san shi shi ma wannan sunansa sihiri akwai annushra nau'i na uku shi kuma shi ne halin sihiri da sihiri yi wa mutum sigiri ya je ya ba da kuɗi a daɗa yin sigiri don a warware wannan sihirin warware barna da barna haddu sigiri anil mas'ul wani hadisi karara ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa haramun ne mutum ya warware sihiri da sihiri dan wani ya bata maka dan wani ya cuce ka sai kai ka je ka bada kuɗi abin da yi na ta'adi a kanka kai ma ka bada kuɗi a yi maka kamar mata aure ne da take bin bokaye to sai a zuga ta a ce to ke zama haka zaki haka zaki zauna zaman banza ke ba ki san me kike yi ba ke ma ki je ki samu malamai idan ka ji in ka ji mata mata suna cewa ki kama malamai to abinda ake nufi fa ki je ki bi bokaye duk matar da aka ji aka ce ai tana kulawa da malamai to tana da bokayenta kenan tana da matsafanta waɗannan mutane wanda sharrinsu a cikin wannan al'umma ya fi sharrin 'yan fashi da makami su ne bokaye matsafa amma yau an waye gari waɗanda suke malaman da suke bokanci suka fi kowa samun kuɗi da morewa da shakatawa don boka malami boka dai zai iya zuwa je buga bokanci ya bugo miliyan ɗari ko kwanan nan a lokacin zaɓe-zaɓen nan ana ba da labari irin wannan malaman bokaye da ya seto wani ɗan siyasa dukan farko sai da ya daki miliyan ɗari uku a hannunsa to ai kaga diga ne damun ba hankali bane da shi shi abin da ya dauka wannan shi yake samar da mulki tunda shi yake samar da mulki bari ya sake masa kuɗi don ya sama masa mulki harka ce ta miliyoyin kuɗi yanzu banda maganar gidaje a kaza banda maganar kaza kaza banda maganar kaza kaza saboda zama za su yi ce ma kawai kaza za a yi kai kuma tunda ka bar tauhidi ka bar Allah to ka yarda cewa ɗan adam shine zai baka to sai Allah ya cire maka dabarar sai ya makala ta ɗan adam ɗin ya fi ka wayo ba wanda yake bada mulki in ba Allah ba wallahi kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah shi kadai shine malikal mulk mamallakin mulki kuma shi yake bada mulki ga wanda ya ga dama shi yake karbe mulki ga wanda ya ga dama shi yake ɗaukaka wanda ya ga dama shi yake ƙanƙan da ƙasƙantar da wanda ya ga dama a hannunsa duk alheri yake kuma shine mai iko akan komai yanzu wani boka ne zami fa iya kazanta da ciwuka da kuturta a jikinsa amma boka ne da ya je wani babban aiki sai ga sabuwar mota an kawo masa ba shi kadai ba uwar gida ma sai da aka kawo mata nata to da aka kawo motar sai aka rasa ina za a yi fakin ɗinta to shi a gidan kara yake ga kuma sabuwar mota a kofar gida kuna ga haɗin yayi bai ba inda za a ajiye ta ma abin ya gagara saboda ya yi wa wani aiki yana ga aikin ya yi da aka yi mai sakayya da wannan amma wannan mota fa ba zai iya sayan makamanciyarta ko da bata kai ta bai ba wani masallaci ya ce gashi nan a rinka zuwa ana yawan da'awa da ita ba zai iya ba yanzu ka kwatanta wannan ladan da wancan irin wannan motan ba zai iya sayan ta ya ce gata na ya ba da ita fi sabilillahi a rinka daukan gawa da ita ba a anguwa irin wannan motar ba zai iya sa ta a tasha ko a hanya ya ce duk matar da za ta je asibitin ka za ta rinka hawa fi sabilillahi ko ya ajiye ta a bakin asibiti duk mace mai ciki da ta taho ta je awo ko kaza ga mota sadaka saboda Allah a rinka kai su tashar kaza a ajiye su ba zai yi ba za a yi kun alheri nan barkace to yana daga cikin damsul basira ce Allah ya jarrabi mutum da mu'amala da irin waɗannan matsafa sai ga mutum yana da wayan tara kuɗi amma bai da wayan kashewa ya yi wayo ya tara su amma bai da wayan ya zai sarrafa su wani matsafi wani mushriki wani kazami sai masa wayo sai karbe amma inda za a zo masallaci in za a sauke masa ayoyin qur'ani gaba ɗaya a ce taimaki addini ba zai iya ba kudin sa ba na taimakon addini bane kudin banza ne to Allah raba mu da aikin banza idan kuna tare da ni a haka a hankali kina in kun fahimce ni sihiri ana iya ɗauke mutum daga alƙiblarsa a juyar da shi ya dawo wani abu ya sani ko bai sani ba dama ai shi sihiri ai canja maka tunani canja maka alƙibla shi mai sihiri in an yi ma sihiri za ka dawo kana aikata wani abu ne kai gani kake daidai kake yi amma kuma ba daidai ba ne sauran mutane da suke da lafiya su za su ga wannan abun da kake ba daidai ba ne amma kai a wajen ka ce ka game daidai kake sabai kamar yadda na yi bayani sun yi ijima'i akan kashe duk wanda aka samu aikinsa tsafi ne Allah ya saka wa kasar hukumar kasar saudiya har yau har gobe a saudiya ka'ida ne cewa duk mutumin da aka kama shi yana tsafi yanke wuyan sake shi sa da wahala kaga wani ya bayyana wai wani da sunan malinta yana wannan tsafe-tsafen yanzu za su gutsure ma kai fik za a fille maka kai wallahi malam masu tsiya suna ta tsiya ta kunsu amma matukar suka kama kana wani abun to za ka shiga tashi hankali ba na manta wasu shekaru da dama mun je umra muka sauka a madina wani bawan allah daga najeriya muka tafi da shi sai ya ɗebi irin magungunan nan na gargajiya da tarkace ya tafi da shi kasan akwai mutanenmu a can wanda su suna nan yan gargajiya ne su ne ba za su rabu da wannan abun ba da kuma laraba marasa addini da ake wadara da ya zo tafiya ya tafi da bawon fatar maciji kan hawainiya gadon bayan kadangare tarkace dai wani abu mai wari tsohon wani wani rubabban wani bera motsatsi da aka sa masa ma haddasa bera ma ka duba da shi hankali malam abubuwa da wasu guraye da wasu layu wallahi a gabana aka yi wani abu malam da jami'an tsaron nan suka kama mutum nan suka kewaye shi kaga mutum nan wanda suka haɗu a gurin nan kawai sai na ji an fara haza sihir wallahi sihir haza yana la sihir la yana saboda saboda ya san in dai sihiri ya zo da shi to kwanansa ya ƙare ba wani neman shawara fa sai dai ka ji ba labarinsa kawai ka zo garin annabi da tsafi da zai yi ba to wannan mutumin ne da suka damke shi Allah ya sanya aka yi fita kawai mu dai da muka samu muka ƙara gaba muka ce to Allah kiyaye yaya za ka zo ƙasar mutane masu addini da aƙida sun san me suke yi ba irin ƙasar ka ba ka da tsari ba ka ɗebi tarkace da wasu rayu da wasu goraye da wasu kambu da wasu wane ne wane ne da tarkace ka tafi musu shi su ba san da waɗannan abubuwan ba kai ne a naka tunanin ba za ka iya rayuwa ba sai da wannan tarkacen da haka mutane ya kamata ku zama wayayyu a addini fa ku duba maganin da Allah ya halatta muku yi amfani da shi ku yi amma duk abin da Allah bai halatta muku ba wallahi in za a shekara dubu ana yi bai zai maganin ba kuma bai zai canja sunansa daga haram ba alqur'ani magani ne zan yi bayani yadda ake magani da alqur'ani insha Allah wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah ce muna saukarwa daga cikin alkur'ani abin da yake magani ne kuma rahama ne da tausayi ga masu mumine shi sihiri abin da ake nufi da shi wani kulle-kulle ne da wani tofi wa kalamun yi takallamu bihi au ya takallamu bihi au ya sa'iru ko matsafi zai rubuta ko a takarda ko a fata ko a wani abu ko ya aikata wani abu ya amalu shay'an yu'assiru fi badanil mas'ul zai aikata wani abu wannan abun kuma zai yi tasiri a gangan jikin wannan mutumin da aka yi mai sihiri din au qalbihi ko zuciyarsa au aqlihi ko hankalinsa min ghairi mubashara ba directly ba min ghairi mubasharatan lahu ba sai ya taba shi ba ma'ana wani kulle kulle ne da wani tsafa tsafa da wani bunne bunne da wani yanke-yanke da wani rataye-rataye da wani makale-makale da mutum zai zo ya ta hanyar rubutu ko ya bunne ko ya makala ko ya rataye ko ajiye ka tsallaka ko abin ne maka karkashin wurin zamanka ko a zuba maka ka sha ko a sheƙa maka ka shaƙa wanda za a yi shi amma wannan abin fa ba sai an taɓa gangan jikinka ba wanda zai yi din ba za ma ka gan shi ba yanzu za a iya ma sihiri mai sihirin yana Nijar kai kana nan Kaduna kuma wallahi abin ya tasiri a jikinka yu'assiru fi badanil mashhur zai yi tasiri a gangan jikin wanda aka yi masa tsafi din amma ba tare da directly direct contact da shi mutumin da aka yi wa ba daga cikin abubuwan da suke na sihiri akan ɗebi wani sashi na gangan jikin mutum a yi sihiri da shi Allah ya kare mu kamar me idan suka so yi maka sihirin malam sai dai addu'a ce kawai za ta kare ka kaga yawu din nan mutum ya tofar da yawon pop ya bashi to in ana neman wani abu da za a iya cutar da kai ta hanyar tsafi da sun zo sun kwashe shi sun yi wannan kullakullan sai ma tasiri shi yasa shari'a ta ce in ka tofar ka binne gashi gashin mutum da ya aske idan ya zubar da shi in wanda zai ma sihiri ya samu to yana iya kulla sihiri ana iya kulla sihiri da gashin jikinka abinda da wataƙila sai an kashe kuɗi a sa a nemo yanzu gashi a banza kayi ka zubar sun ɗauka sun yi amfani da shi ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da masu sihiri matsafa suka yi masa sihiri har yayi mai tasiri wanda shine sababin saukan kula uzu bi rabbil falaq da nasi ai da gashin sa akai da kum din sa akai kum da yake taje kai sauran gashin nan shi aka ɗebe aka ɗebe na jikin kum idan mutum yana taje kai ba gashi yana saura kum din shi ba to wannan matsafa suna amfani da shi shi aka ɗebe aka je aka kukulla aka yi binne binne aka samu wata tsohuwar rijiya saboda mugunta tsohuwar rijiya aka shiga cikinta aka binne abin ya za a gano kuma shi illar sihiri galiban daga cikin hanyar warware shi sai an tono shi duk inda aka yi shi sai an tono shi da haka wani lokacin mai sihiri yanzu ya sihiri idan ya kulla abin da ya kulla sai je ya samu wata katuwar bola babbar bola da daddare karfe biyu karfe uku ba kowa in banda aljanu ba sai shi sai je tsakiyar bolan nan sai ya tona sai ya binne wannan abin da ya ma duk inda za a neme shi ba za a samu ba ka ta wahala duka zan buga muku misalai insha Allah ana iya yin sihiri da riga yadin da mutum yake sawa wannan kuma ana amfani ne da masu wankin mutum in ba su da tsoron Allah sai a je a yanki wani part na rigar da kake kamar innas ɗinka rigunanka na ciki-ciki wanda da yana taba jikin kamar yanzu wannan rigar ai kun ga ta ciki akwai kalmasa to wannan yadin kalmasan haka sukan je su yanke shi sai su yi kulle-kulle da shi saboda me in dai zai taba jikinka to sai ya ma tasiri akwai wanda ya zo ya same ni ya ce malam ni ina mamaki nakan kai kayana wata rana na zo sai in je in ga bayan wani lokaci sai in ga an yanke wani guri ni ba matata take yankewa ba ni ba yaro ne karami ina ya riga ta da kusa ba ni ba kaza kaza ba nace to ka binciki mai wankin ka kuma abin mamaki da ya zo yana ba da bayanin matsalolin da yake fuskanta ya ce abubuwan suna ta lalacewa ya rasa yadda zai ya ce to ka bincika dai watakila ko akwai abin da ake mamu sani ƙasar takalmi takalminka ƙasar takalminka in suna so su za su iya kaɗewa duk wani abu da yake kwantar da kai sai su harada su je su ko a tare fitsarin mutum kuma akwai abin da ake maka ko ka shaƙa idan suka kukulla suka kukulla sai a je a maka hayaki da shi da haka duk wanda ake bunka masa hayaki a gidansa irin turaren wuta na mata Allah ya saka musu da alheri Allah ba su lada amma ya kamata ka bincika wani irin turare ne Allah kuwa haka zo kana hajja yau baki samun turaren nan ba ƙwarai da gaske ba cewa ne ka je ka ta rikici ba ba cewa ne ka nutsu ka bincika wallahi mala akwai turaren da za a bunke ka da shi kuma duk wannan kaɗan ne daga aikin bokaye da matsafa sai a ce ki je ki mai turare wani lokacin a haɗa wani ɗan uwa ce suna da majalisa da suke zama suna shan shayi sai wani daga cikinsu sai ya ɗauki nauyin a gidansa ake yi to sai ɗaya a cikinsu shi kuma shi yake yi wani kawai wata rana da ya tashi ya zo sai ya ga da ake zo ana zuzzuba shayin sai ya ga mai zuba shayin ya ciro wani kulli a aljihunsa wallahi yana ta zuba yana ta zuba sai ya tsaya gan shi ya ce wani me kake sawa a cikin shayin nan a a ai ba komai bane ba ya ce abu ga komai ga lipton ga madara ga komai a gida abu nan me yasa ka fito da wani abu a aljihunka kana zuba ashe aiki aka bashi wani daga cikin mutanen da suke zama a wurin ana so a tsafe shi don haka ake neman kofin da za a zuba masa shi nasa shayin sai a zuba masa kaga a cikin mutane ne ku ku ashirin ku talatin ku kaza aka ba ku zuciyar ka sake sai a ji a maka ɗuri sai dai wani abu ya faru baka sani ba shi sa daman annabi ya yi gaskiya da ya ce daga cikin hanyoyin magance sihiri shine addu'a da roƙon Allah kenan ana iya baka ka ci ana iya baka ka sha akwai wanda babban ma'aikaci ne a ma'aikatansa yana neman wata babbar kujera kuma akwai masu neman wannan kujera ba shi kadai ba to ya za a yi mai sihiri a magance shi an buga an buga abu ya gagara kullum promotion matsowa ke shi ake ta kira sai suka ce to ai ma ga yadda zai yi hasan ta ina suka yi mai sihiri ta hanyar masinjansa ɗan aikensa da yake yana da ɗabi'ar a siyo mai abinci yana daɗaya a ofis kaga ɗaya daga cikin illar mutum da yake cin abincin kwararo kenan shi kuma a yi haƙuri fa kun san karatu haka yake ba cewa ne haram ba ne a cewa ne daga cikin illolinsa sai aka haɗa baki da wanda yake siyo mai abinci dama yanzu ana so a cutar da kai na kusa da kai siyansa kawai za a yi to wannan kuma shine yake nuna muhimmancin duk wanda yake da wani a ƙarƙashin sa na kusa da shi ya rinka kyautata masa saboda kada a zo wata rana dan abin da bai kai ya kawo ba a siye shi ya cutar da kai to ya zama kana masa ihsani da kyautata wanda abin da wani zai bashi ya fi ƙarf bai kai abin da kai kake mashi ba da aka aka shirya da shi aka ɗebo tarkacen magungunan da za a yi na tsafin bayan ya siyo abincin aka ce to da Allah ka siyo a cikin miyar ka zuba kaza da kaza da sauran hakan aka kuma ya zuba bawan Allah bai sani ba tunda ai ba wahayi ake masa ba ya zauna ya cinye abincin nan tas tunda ya ci abincin nan ya samu matsala duk takardar da aka zo aka bashi ya sa hannu sai ya ta wasan yara a jiki haka ya ta jagwalgwalo gashi zai zo ofis din babbi zai zo ba wallahi hana shi rubutu suka yi da sa hannu wallahi to ba sai ya rubuta ya sa hannu ba tukunna ma abin nan ina ce shi ne da mulkin shi ne shugabancin kuma bai san yana yi ba ka san irin gwalangwajen yaran nan ko to duk takardun gaban sa aka yi musu amma fa zai koma gida lafiya karau malam masifa a ƙasan nan bayani da ya shafi irin waɗannan tsafe-tsafe da ake wa mutum wallahi baya lissafuwa idan ɗan makaranta ne yana da ƙoƙari a aji shi ma yanzu abokanan karatu su ma yau sun waye yara ɗalibai a jami'a su ma suna tsafi suna sihiri yaron da yake jan aaa to sai an saukar da shi wata yarinya tana da kokari aa everything aa da suka tafka mata wannan sihirin na farko tukun zaman laccan ma ya gagara da laccara ya fara karatu sai ciwon kai sai hawaye sai gida da aka zo jarraba ba karatu da an buɗe littafi sai hawaye sai ciwon kai ba ta sa ta yi karatu ba da ƙyar ta ƙarasa da da b da c kaga an sauke ta daga wannan kujerar wani ne yake neman ta ya hau idan lalace wannan al'ummar ta kai ga hatta yara a jami'a sun iya sihiri da tsafi su hana wani cin jarabawa su su ci ai mun shiga uku ai to akwai abin da za a baka ka ci akwai abin da za a baka ka sha akwai kuma wanda za a yi maka ka zauna a kai kun ga irin wannan kujerun da ake zama na na ofis to har a jikinsa ana yi shi kuma hada baki ake da mai sharanka da mai gadinka da wanda yake rike makullin idan an je an yi abar laya ce za a yi maka da kanka za ka yi ta zaune ta sai a zo a farke ta tunda dama akwai dan faifai ko ko na abu sai a farke ko ta kasanta sai a daura ma ita za ka zo ne kullum ka zo duba kujerarka sai ka duba karkashinta a'a to haka za ka yi ta zama a kanta kuma daman sihirin yana aiki ne in ka zauna a kai zance ya ƙare sai yadda aka yi dafi akwai wanda ya kama tayal ɗin tayal ɗin ofis ɗinsa ƙofar ofis ɗinsa da aka so a yi mai abin shi kuma wannan na tsallakawa ne da aka tayal ɗin za a je a ɓare sai aka haɗa baki da masu gadin gurin da ma'aikata ina ta gaya muku wannan ne don ku sani ba ku da dabara sai addu'a wallahi ya koma gidana komai da komai ka samu ƙwararren mai aikin tayil ya zo ya ɓare shi ya zuba abin da zai zuba aka binne abin da za a binne aka mai da wannan tayil ɗin aka sa foda aka goge aka ajiye gobe da ya zo ya tsallaka shikenan suna nan barkate ko a mallake ka ko ya zama wasu ne za su sarrafa ka sai ka ga mutum gashi akan kujera amma ba shi yake juya kujerar ba tuntunin sun gama da shi suna dai shi shugaba ne kuram sun tsafe shi sun kife shi to wannan shine bala'in da muke fama da shi yau a cikin wannan al'umma sihiri malam ana yin sa matan aure sihiri mazan aure sihiri yara sihiri matasa sihiri dattawa sihiri malam harfa gona a fulani ko manoma a gona fa in mutum ya ga amfanin gonansa bai kai na makocinsa ba in na makocinsa ya fi yi da yawa sai ya san yadda zai tsafe shi malam har shanu fa saniya da mutum zai ɗauke ta ya kai ta kasuwa ya kasa wai sai ya mata tsafi kafin ya kai ta saboda ta yi kuɗi ana zuwa dukan farko sai a mata tayin sama da sama da kuɗinta akuya fa yau in za a kai rago in za a kai mutane an koya musu wani tsafi ake wani sammu ake wani sihiri ake sai a tofe wannan ragon ko a wanke wannan ragon da ruwan tsafi ko a bashi wani ruwa ya sha na sammu ta yadda kawai in ka je dole ka siye shi a farashin da ake so masu mulki da yawa ba sa zama a kujerunsu na mulki sai sun yi tsafi sai wanda Allah ya zaɓa ai kujeru yanzu ai ba zai yi ba dole sai ka tsaya da kafarka dama akwai wani mai tsayawa da kafarsa in ba Allah ya tsaye da shi ba babu shiga gonar mulkin Allah ne da sarauta ta sa to daga cikin nau'e nau'en sihiri mana akwai sihirin da ake yi rashin lafiya za a dora ma ka tafa ma malam duk mutumin da kuka ga an kai shi asibiti ba irin cakin din da ba a yi ba a gano ciwonsa na likita ya kasa ganewa to ku nemi malaman da suke da ilimi akan harkar sammu da sihiri su bincike shi a mai tambayoyi ba mamaki wani ciwo ne suka jefa mai na sihiri kuma tabarau ɗin likitan zamani da zai iya ganin wannan ciwon ba wata na'urar da bature ya yi ta ba za ta iya ganin wannan ciwon ba amma shi ya san yana da kurkutuwa mutum zai ce wallahi duk jikina ciwo yake kwana nake bana bacci idan ya je likita a duba bifi ɗinsa normal shuga ɗinsa normal heart beating ɗinsa normal wace ce normal fitsarinsa normal bayan gidansa normal wane ne normal everything normal normal normal normal amma wallahi idan ya dawo a ranar wallahi ba zai iya bacci ba a haɗa shi da antibiotics a haɗa shi da wace ce a ta dannawa shi daman likita in ka je ba zai barka a banza ba tunda an kun dan gane na likitan nan ko ya tafi ne yana nan ko ya tafi ko a yi haƙuri kuma mu biyo ta kanku in ka je sai an nan haɗa ka da ɗan wasu ‘yan ƙwayoyi a ce je ka ɗan taɓa wannan saboda dai kar ya zama ka ƙure shi to yana daga cikin alama ta sihiri da samu ‘yan uwana a yi ta magani akan abu ya ƙi warkewa ban sani ko ana ganewa duk ciwon da ƙwararren likita ya duba shi ƙwararrun asibitoci suka duba shi aka ga babu ba a gani ba to ku gwada bincika sihiri ɓangaren tsafi da sammu a yi mai wasu tambayoyi don duk wanda aka yi mai sihiri akwai wasu wato araf wasu alamomi da ake iya ganewa yanzu likita in ka zo ka ajiye mai mara lafiya mai malaria daga tambayoyi zai gane malaria ne kana jin kaza shi eh baka jin kaza eh zai ce kaza ne sai baka rubutu magani to haka su ma malaman masana nan ko sammu ko aljani aljanni yakan iya shiga jikin mutum ya ta sabbaba masa cututtuka dare da rana ka kasa fahimtar me yake damunka to daga cikin masu sihiri akwai wanda za a tsora maka ciwo ka ta fama kurin dan mugunta a hana ka jin daɗi ba kana ga dara ka samu wadata ba ba kana gadara mulki kake yi ba ba kana gadara ba to sai a dora maka ciwon da ka ta fama ka ta yawo a kasashen waje ka je ka dawo jiya ba yi yau ba duka iri daya daga cikinsa wa minhu ma ya'khudhu ar-rajul an imra'atihi fa yamna'uhu wat'uha ana iya mutum sammu da sihirin da za a hana shi saduwa da matarsa kuna zaman auren tana gidanka tana ɗakinka amma ƙaryarka ka sadu da ita kana shiga ɗakin za ka zama ba namiji ba duk bugun da za ka yi kuma ka je likita ya gwada ka ce komi naka fa is normal ba amma wala ba ka iya alaƙa da ita ba akwai wanda idan ya zo a gidansa a lokacin da kusanci matarsa sai gaban ya zama kamar na zakara kamar hanji komi ba zai iya yi ba akwai wanda ake sa ita kuma matar da zarar ranar girkinta ya zo to sai ta fara barin jini kuma tana karban girki sai jini ya yanke mata magaribar fari sai dai mai gida ya zo ta ce jini ciki kuma jinin ba wai na lokacin al'ada ba wala wani jinin mala yana zuba musu kamar kwanan sha ai ta fama ai ta cire pat ana cirewa ana canjawa irkun ne na za'au shaitan balle wata jijiya shaidan yake a cikin jikinsu su ta zubar da wannan jinin yana tafiya ko ya yi tafiya ko ya bar ɗakin kwananta sai ta dawo normal akwai matar da ta ce mijina duk kwalliyar da zan masa da ado wallahi in na saka turare mai tsada yana zuwa sai ce ya nake jin wari turaren sai a juya masa shi ya rinka jin ɗoyi akwai wanda ta ce kullum ya zo sai ce wai warin kyankyaso nake yi ta ce tun na haƙuri abin sai na ga kamar rainin hankali ne yake mun mutumin ta yi wanka ta shafa ta yi kaza ta yi kaza wallahi malam ba yin kansa ba ne an tsafe shi ne ba zai taba ganin kwalliyar matarsa ba in ta saka turaren na ya ji ƙanshi sai zai ji wari akwai wanda ake mutum sihiri gidansa ne kana tahowa kofar gidanka gaban ka zai fara faduwa gab gab gab gab me ya faru Allahu alamu zaman lafiyanka kar ka zo gidan akwai wanda za ga yana doguwar hira baya so ya koma gidan in an tambaye shi me yasa baya so ya koma gida wallahi bai san me sababi ba amma shi ya san bala'in da yake gamuwa da shi kuma matar ba zaginsa take ba ba kaza kaza ba wa minhu daga cikinsa na nau'in sihiri akwai wanda ake raba tsakanin miji da mata ma yufadiqu bainal mar'i wa zawji kamar yadda qur'ani yayi bayani miji ne da mata suna zaman lafiya da good time ba su da damuwa insha Allah wani maki wani macuci ko wasu makiya ko wata makiya ko wata macuciya sai an raba tsakanin su daman tsarin su ne yufariquna bainal mar'i wa zawjihi suna raba tsakanin mutum da matarsa ashe ya kamata kai musulmi ka sani idan kuna fa zaman lafiya da matarka abokin gaba fa zai iya maka sammu ko sihiri ya raba tsakaninka da ita wannan mata din kuma sihirin yayi tasiri kuma ina so mutane su gane cewa fa Allah ya kaddara sihiri fa gaske ne abinda nake nufi gaske tasirinsa gaske ne ba wani wanda zai da kirji ya ce ai ni ba a isa amin sihiri ba ai ni na fi ƙarfin amin sanmu babu wani a to aka yi wa annabi ma sallallahu alaihi wasallama an yi wa manzan Allah fa sallallahu alaihi wa alihi wasallama na gaya muku gashinsa aka ɗauka aka kulla shi kuma kun san me aka yi mai aka hana shi zuwa gurin iyalinsa duk ranar girkin mace mai girki sai ta ga annabi bai zo ba ya ɗauki lokaci har sai da matan suka fara tattauna a tsakaninsu ke ya zo miki ko a bai zo ba ke fa bai zo ba ya fa daina zuwa da aka je aka yi masa magana sai ya ce ai yana zuwa aka ce a baka zuwa to shi kuma wannan sihiri ne aka masa a hana shi kusanta a hana shi zuwa wajen iyalinsa wannan annabi fa kenan to ina gani ko ga kai shine Allah ya turo masa mala'ika yana kwance mala'iku guda biyu ɗaya yana bayani cewa hada rajul matbub wannan fa an masa magani an masa sihiri sai ɗaya mala'ikan sai yake tambaya waye ya masa sai ɗaya mala'ikan sai ce wane ne da yake shi ɗan gatan Allah ne sai aka turo mai mala'iku a mafarki suna hiran abin da ya faru hatta inda aka binne sihirin a mafarki sai da aka gaya mai to shi mafarkinsa na gaskiya ne gari yana wayewa ya tura aka je aka ciro wannan abun aka kwance shi aka kone shi aka zubar da shi shikenan sihirin ya kare daga nan malamai masana harkar sihiri suke cewa yana daga cikin hanyoyin warware sihiri shine a bude ko a tone inda aka binne inda aka san an binne wannan abu ko wanda ya sihirin a tambaye shi ina ya je binne a je a tone shine lalata shi idan laya ce a kwance ta a tsitsinke ta a kone ta ana yin bismillah ana ayatul kursi dan karka zo ka barbaɗe kanka kai ma idan tono aka yi a kira sunan Allah a tone wannan abin a ƙone shi akwai sihirin da ake malam Allah da yake sai a samu layar da aka yi kullum sai a ɗaura ta a jikin tsuntsu a jikin fuffuken tsuntsu sai a yi shi yadda ba zai hana tsuntsun tashi ba kurin sai ya tafi da shi sai shekaru a jikinsa daji za a je a kama wani tsuntsu kurin kai malam dan adam akwai mugunta kuma da ikon Allah in dai ba karfin addu'a ba ba abin da zai warware wannan sihirin in dai ma'ana abin aka samu aka warware shi ba sai dai in Allah ya kaddara wannan tsuntsun ya kai ga mutuwarsa ko ya je wani gari ko suna fada ko wani abu ya fadi ya lalace da sauransu a ɗaura abu a jikin tsuntsu yana daji ya ƙare yawansa kai ana neman inda aka binne wannan abin ba a gani ba duka wannan bokaye jama'a duk abin nan da nake gaya muku wallahi aikin bokaye ne shi sa samuwar boka a cikin unguwa bala'i ne samuwar boka a cikin al'umma masifa ne samuwar boka a cikin al'umma sharri ne amma yau bokayen nan da su ake damawa su ne ma malamai a wajen wasu idan an zo ana maganar malamai masu kan sai wani suka yi da Allah wannan malamai ne ai malamai su ne masu kaza yan binne-binne boka cikin sharrinsa yakan iya sa a binne abu mai rai don a yi sihiri zakara za a je a samu akwai sihirin da ake da zakara za a yi sai a je a tona rami zakara mai rai za a tona rami a sa shi a ramin yana ihu yana kuka kurket kurket kurket wala sai sun binne shi malam tun ƙasar tana motsi har ta daina akwai sammun da ake yi sai a samu bakin maciji sai a tusa masa sai haɗe shi ta yawo da shi wallahi yan uwana da kaina akwai wani bawan allah da aka yi masa wani sammu abin ya bani mamaki na tsorata da shi yan uwan suka ce malam a zo a duba mana mutumin nan ba maganin da ba mu yi na bature ba malam cikin ne ya kumbura ya zama kamar ƙwarya kullum karuwa yake kamar mace mai ciki da ƙyar numfashi sai dai ta zubar da jini an yi magani an yi magani an rasa in ka gan shi ba za ka ce gobe zai wayi gari cikin nan bai fashe ba muka zo aka yi ta addu'a aka yi ta ruƙiya ana ta addu'a ana ta addu'a na ce kai a duba gidan na abin bincika na matarsa ga ta nan bincika ɗakin nan duk abin da kika gaba ki yarda da fito da shi ku ta bincika ce har washe gari a ci gaba dai insha Allah malam cikin binciken nan da aka sai gashi an samu mana wata laya an daga ko kujera ne ko wani kwano aka daga ne ta hanyar wani almajirin gidan ka duba almajiri fa malam almajirin da kake taimakon sa shi aka ba wa kuɗi aka ce je kai kaza aka daga aka sa da muka zo muka kwance ta layar sai gashi mun samu kan hawainiya ko wahainiya an san hawainiya ko mai wannan mai rikida din nan ko me kuke ce mata a kaduna tsasaita hawainiya dai to kanta an yanke kanta an nemo naman miya nama ɗanyen naman miya an cusa shi a ci an ɗauko sunan mutumin nan an rubuta a jikin wata takarda an liƙe an yi wani surkulle da ni dai ban iya karanta shi ba an tukwikwe an sa wani garin magani an hada an cusa an naɗe shi da raya to naman dole kumbura to iya kumburansa iya kumburansa iya kumburan cikin mutumin da haka da ya gama kumbura ya riɓe ya fashe shi ma haka in takaice ma zance dai mutumin nan an bude abun an warware amma da ƙarshe mutuwa yi to bayan wannan kuma abin da ya fi ban tsoro shine sai aka yi kuskure aka je aka nemo wani boka shi kuma idan ya zo ka duba kaga boka shi abin to shi kuma boka idan ya zo shi ma zai ci kudinsa shi kuma sai ya zo da kayan surkullansa sai ya rinka zuko jini daga cikin cikin ta zuka ya zuka ya zuka sai ya zuka musu cin kwanan sha ɗaya ce kun ga abin da ke ciki ko to ku ta addu'a sai a biya shi kudin yau sai ce sai bayan sati zan dawo sai a shi ya yi abin ko shi zai sa a yi abin ko irinsu ne su suka yi abin akwai wanda ake yi mutum gashi wallahi duka wannan abin da nake gaya muku with experience akwai mutumin da shi ma shi kuma gashi kawai duk lokacin da ya bude baki sai dai gashi ya fita ko ya hamma gashi sai dai tafar da gashi a bakinsa shi kuma gashi suka cusa masa ya ɗebi shekaru yana tafa ma amma alhamdulillah albarkacin addu'a da roƙon Allah yanzu ya warke ba su da kirki matsafa malam to duka wannan wani abu ne da za a jefa mutum cikin damuwa akwai wanda za a sa miji ya ƙi mata haka kawai kaga miji yana tare da matansa sai ga ya tsani wata tana zuwa ciki ta ciki bani guri da Allah me na maka rashin kunya zake mun sai in sake ki sai ta kun ba abin da ta masa amma wata kuma yana santa to an ji an yi kulle-kulle ne an yi al'atu ne da asarfu shi ita wannan an sa masa kinta waccar kuma an sa masa santa a dole ko ga mutum yana da 'ya'ya biyar shida bakwai takwas ya makale wa wasu daga ciki sauran kuma baya son su baya ga maciji da su 'ya'yanka ne kai ka haife su kai ne sababin zuwan su duniya amma me dalilin da zaka bambanta tsakanin su tsakanin kauna wallahi malam bai san yana yi ba wannan fa ita ce al'ummar da ake rayuwa da ita a yau kuma sai kuma mutum ya zo ya daga hannu ya ce Allah ka ruwa da damana mai albarka muna cike da tsafi da sammu da sirce sirce a tsakanin mu akwai wanda ake raba tsakanin duk inda aga mutum biyu aminai to kuma sai a raba tsakanin su a hada a tsakanin amini da amini ko kwanan nan wani ya kamu ya ce da Allah malam muna so ka taimaka mana wani gari ne yanzu kafin ka tafi da Allah za mu haɗa maka wasu abokananmu wallahi babu masu amana da son juna irin su haɗinkin iri ɗaya suke mota in wannan ya siya sai ya siya irin ta gidansu in ka je yadda wannan ya gina haka wani wato wata irin ƙauna ce ba a san wace iri ba ce ba hula sai ka ga wani yana da irin ta wani agogo wani yana da wani ba sa saɓani ya ce amma yau malam waɗannan mutanen sun wayi gari idan ɗaya yana zaune a nan to ɗaya baya nan ba sa ga maciji faɗa suke na a'uzubillah ya ce kuma duk wanda ka je ka zauna a wajensa ka tambaye shi mai wane maka ba zai iya ce maka komai ba an raba tsakaninsu an tambayi ne a tsakaninsu ya ce aini da wani har abada inuwata ta daina haduwa da shi me ya maka ya ce haka kurin bayan shi ne lambuwan ɗinka ajiya to suna raba tsakanin masoya guda biyu wa minhuma yamna al'insan min al-kasb daga ciki akwai wanda za a hana mutum neman abincin shi idan ya kare ka juya kaset kaji in yi hamsin sai ka tsaya sai ka juya sai na karisa to ai abu ne da zai kubutar da mu malam sai kai kaset biyu ke ko eh je ka ɗauko kai ka tafi baka da kayan aiki dama daga ciki malam akwai wanda haka kurin malam mutum yana zuwa kasuwa sai ga daina zuwa me yasa sai ji a ransa ba inda yake ki irin kasuwar nan ba zai iya zuwa ko aiki wani aka ce malam ya samu aiki mai maiko ofishi mai maiko haka kurin ide na zuwa sun bugo shi ya ce yadda yake ƙin mutuwarsa haka yake ƙin aikin nan kuma ba da taya ya ba ba korarsa aka yi ba haka kurin ya daina zuwa idan an ga kana ciniki a kasuwa ka fi abokananka ciniki to sai a je a maka wannan kulle-kulle a cire maka son kasuwar ko a sa maka firgicin kasuwar kwanan nan wani dan uwa ya zo yake gaya mai ce malam wallahi abun yana ban mamaki idan na zo tafiya kasuwar mu akwai layin da in na bi shi ina fara takawa layin da zai kai ni shagona layi bi ne akwai wanda in na bi shi wallahi da kyar nake karasa malam yace faduwar gaba in ta jin gabana yana faduwa in ta tsorata in ta birgida yace kuma ranar yini zan yi kaina yana ciwo inda na bi ta wurin yace amma akwai layin da kuma annabi normal to kaga wannan ba sai an yi sharhi ba da bayani ba mamaki akwai wani hasidi makiye mahassadi wani aduwi abokin gaba da baya son sa kuma yake yin wani abu ko hana mutum zuwa gona ko wani abu da kake da kokari a kansa wajen nema sai a hana kai ko mutum yana da ido a kan sana'a kamar gyaran mota ya kware duk motar da ya taba ta ya gyara wallahi malam sai a jefa mai shiririta kaga yana tafiya yawon banza baya ma zama a garejin kaga mutum mai basira iya basira ko mai gyaran waya ko mai gyaran mota ko mai gyaran kwamfuta ko mai gyaran wani inji ko mai gyaran wani abu haka Allah ya mai basira wanda zai iya kafa kamfani da wannan to sai ga gaba ɗaya ya ƙi mai da hankali akan sana'ar kuma a haka zai lalace a banza kaga yana da harkar da zai iya samun dubu ɗari kaza a wata amma wallahi malam ba zai iya zama a wurin ya samu abin da zai yi iyalinsa cafale ba ga basirar ga kwazan amma sun hana shi zama duka wannan nau'i ne na sihiri akwai wanda yake sihirin da za a mutu asara zai ta yi wannan nau'i ne na sihirce-sihirce da ake wa mutane a wannan zamanin don ka gane in ciwo ya same ka ka san me ya same ka don ka san ina za ka nemi magani shi kuma wannan nau'in sihirin duk abin da ka taba sai ya lalace idan kasuwanci ne ka haɗu da wani to sababin shiganka sai ya lalace wani ya ce malam abin nan yana mugun ban mamaki duk abin da na sa shi a gaba in na bi shi tiryam tiryam tiryam tiryam kwangila ne na ɗauko ta tiryam tiryam tiryam tiryam zan samu alheri wallahi sai abin ya zo ƙarshe ya gurguje ya ce malam na samu harka ta dubu ɗari kaza miliyan kaza miliyan barkate komai na cika sharaɗi ba abin da bai yi ba amma wallahi malam yana zuwa ƙarshe sai ka ga wani abu ya faru ko a ce a gwamnati ta sa wata sakila ko a ce ana neman abu ko a ce a jira sai bayan sati biyu daga nan abin ya tafi ya ce sai na gwada na ce to bari in rinka haɗawa da wani in sa in makale a jikin wani ya ce shi ma na gwada wallahi duk wanda na haka haɗa harka da shi in dai na sa hannu a ciki to abin bai zai yi ba bai sani ba na'am wannan shine part 2 na lecture din nan mun gama part 1 ko baka ce bismillah ba ma ci gaba zai yi mun barazana kawai da yake ce da gaske hasara ya tura tirelarsa ta yi dukan kwayan miliyan ashirin za ta kai lagos ta je wani ya ginda ya mata kuka direban ya kauce ya je ya fada rami kayan sun kone motar ma ta kone yayi asara wannan trailer kuma mai kaya ya ce sai an biya an tafi za a je a duba ya akai su kansu wanda suka tafi sun tafka hadari ya shirya wata harka za a je a yi kaza hasara an yi wata babbar gobara a kasuwa kaza shagunan mutum goma sha bakwai suka kore nasa shine farkon konewa wata motarsa da take zirga-zirga tsakanin kaza da kaza ita ma ta yi hadari ta je ta buge wani jaki direban ya mutu motar ta yi kwandon malam asara mutataliya wannan na bin wannan wannan na bin wannan wannan na bin wannan an zo an yi lissafi a kasuwa an samu asara wajen naira miliyan 27 wani can ya je ya gudu masa da naira miliyan 30 malam duk abin babu to ka je ka bincika ko dai sun maka sammu ne kar ka yi girman kai kaga wannan maganin wallahi ba panadol bane ba paracetamol bane ba allura bane zikiri yake bukata da addu'a da roƙon Allah wannan yake nuna musulmi duk yadda ya kai kaki ko kaso sai ka nemi taimakon Allah kuma sai ka yi alaƙa da malaman kwarai na sunna shi sa ba wanda ya more wa rayuwarsa wanda Allah ya taimake shi ke da alaƙa da malamai na sunna da za su ɗora ka akan daidai ba ruwansu da taronka ko kwabanka ko wani abunka su je su ɗora ka akan sunna ka bi annabi kawai ba wanda ya asara kuma inda wanda Allah ya jarabe shi gaba ɗin rayuwarsa yana alaƙa ne da bokaye da matsafa kuma irin waɗannan ba sa iya musulunci aiki da zai iya taimakon addini ba amma zai taimaki boka zai taimaki matsafa to daga cikin nau'e-nau'en sihiri akwai sihirin da ake sa mutum ya ta asara duk abin da ya taba asara asara asara har ko manta kaddara ne shi kansa sihirin kaddara ne akwai abin da yake is normal is common yana iya faruwa yau da gobe dan asara bai zai a ce kana business baka asara ba amma idan ya zama mutatali yana ta yiwuwa continuously kuma ba iyaka to ya kamata a je a nemi magani daga cikinsu akwai wanda ake koran mutum daga garin sama gaba daya mutum yana zaune ɗan kaduna ne shi uwa uba business ɗinsa ƙulle-ƙullensa shirye-shiryensa komai nasa a garin nan ne wallahi mala in suka harba shi ya wani wurin wallahi sai ya ƙi dawowa ya yi investing ya yi komai da iyali da mata sai su danna shi sai a kori mutum daga inda yake kuma a duniya ya kasa dawowa ya kasa zuwa gaida uban shi ya kasa zuwa gaida mahaifiyarsa ya kasa komawa wajen matarsa malam haka zai mutu in an ci sa a jiyo labarin sai yana can ai yana can algeria yana ce yana aikin ƙarfi alhalin nan ya bar harka ta miliyoyin kuɗi ko yana can wani ƙauye a Nijar yana bin masu kiwon raƙuma ko ya tafi can wani gari a kudu sun kama tonon kabari da kuma gadi da mutuncinsa da gatansa da damarsa amma ba zai iya dawowa garinsu ba mala akwai mutanen da fa sai dai ubansa ya bi shi inda yake sai dai uwarsa a ɗauke ta a mota a kai ta garin da yake ka zo mana sai ce zan zo zan zo zan zo wallahi har ya mutu ba zai zo ba farraku ake cewa an raba shi da garin zamansa akwai wanda yake ake haukatar da mutane sihiri ne a yau mutum ya zama mahaukaci tibra ya kama tsince-tsince da ɗauke-ɗauke lafiya lau yake idan aka buga sihirin ya yi nasara to kawai sai ajiye mai da hankali musamman idan ya haɗu da ba a gane abun ba a je a ta neman magani inda bai kamata ba kasan daga cikin kurakuran da mutane suke yi bokaye matsafa su suke sihiri kuma wai idan an zo sai a tafi wajen su ana neman magani ya za su yi su kashe kansu kasuwa sai dai su da dulmu yadda kai a ɗora maka masifa kai ta fama da shi a haukatar da mutum akwai wanda ake makantar da mutum akwai wani uwa da yake cewa wallahi ya je wajen wani mutum attajiri ne mai wani mawadaci ciniki layi ake a shagon samala a kasuwarsu wala wata rana kawai malam in ya tashi zai tafi ko sai ya makanci da ya kama hanya zai tafi sai ya daina gani sai ya ce a rinka ɗauka a kai shi daga nan kuma ɗauka a kai shi sai ya ji baya ma sai ya ji ba inda ya tsana irin gurin kawai sai ya ta zama a gida a ce alhaji ya za ta zama a gida ba za ka fita nema ba sai ce ba zan iya ba me yasa babu wani sababi to daga cikin sihiri akwai wanda kisa ma ake gaba daya da duniyar za su raba ka in suka sa ka a gaba a ta yi a ta yi a ta yi a ta yi a ta yi daga ƙarshe dai sai sun kai ka kabari za su zauna lafiya akwai wanda ake yi a kore ka daga kan abin da ka mallaka wani ya zo ya karbe akwai wanda ake a kore ka kowa ma ya rasa akwai sihirin da ake a raba ɗa da uba ka ta faɗa da ubanka me ya maka Mm-mm. babu sababi babu dalili imamul jassas ya ce shi sihiri daman kullu amrin khafiya sababuhu duk wani abin da ya zo na matsala aka kasa gane me sababin shi wata khuyila ala ghairi haqiqatihi wa yajri madara tamwihi wal khida' akai ta tunaninsa aka kasa gane haƙiƙani ya yake ya zama abu ne wani irin na rufa-rufa ko damfara ko yaudara haka sihiri yake ibn kudama ya yi bayanin sihiri kamar yadda ya zo a cikin almuhuni mujalladi na ɗaya a mujalladi na takwas shafi na ɗari da biyar ya ce a sihiru aqdun wa rukan wa kalamun ya takallamu bihi au yaktubuhu au ya'malu shay'an yu'assiru fi badanil mas'ur au yi takallamu bihi au yi umaru au shi'un min dalika duk abin da za a zo a ƙulla ko a yi wani tofi ko wata magana ko a rubuta ko a aikata wanda wannan abin daga ƙarshe zai yi tasiri a gangan jikin mutum malam akan iya maka sihiri su kashe ma jiki kaga wani ɓangaren jikinka ya mutu asara fi badil masur au kalbi ko a yi maka tasiri a zuciyarka a canja maka tunaninka ko hankali min gairi mubasharatan lahu imam ibn qudama yace ba tare da an yi abun directly ga shi mai ciwon ba yace kuma walahu haqiqa yana da haƙiƙaninsa shi sihiri yace fa minhu ma yaqtulu daga cikin nau'in sihiri akwai wanda yake kisan kai wa minhu ma yumridu daga cikin nau'in sihiri da ake akwai sihirin da yake jawo ciwo da rashin lafiya wa minhu ma yu'khadhu ar-rajul min imra'atihi akwai sihirin da ake hana mutum zuwa gurin matarsa akwai matar da tace wallahi malam yau tsakani na da mijina sama da shekara ashirin tace wallahi malam ba fada ba zagi ba komai amma shimfidarsa shekara ashirin yarmu ta ƙarshe da muka haifa tun tunan mun yi aurenta ta ce ina ganin kishiyoyi na sai dai su haifa ta yi magana ce ki haƙuri ki haƙuri akwai wanda ya ce da ya tun karo ɗakin zai zo gabansa faɗuwa yake ji yake kamar ruwan zafi yake zuba masa za ka dole koma akwai wanda da ta kira shi za ta zo wallahi faɗuwar gaba ke to ya mutum zai zo ya zauna da mace gabansa yana faɗuwa zaman lafiyarsa ba ta tare da shi to shi ne malamai a cikin littafan sihirin suke ta bayani a hana mutum alaka da matarsa kaga mutum yana da mata biyu uku yana iya zuwa can yana iya zuwa can amma can ba iya zuwa akwai wanda bacci ma a ɗakin mara a shi ba wallahi malam wata mata ce take cewa kishiyar ta sabani suka samu ta ce kin daina haihuwa a gidan nan ta ce kuma ki haihu na gani malam mata suna sha'aninsu akan harkar sihiri da tsafi ke sa illar mutum ya auri mushirkar mace ko 'yar gargajiya mara addini malam gidanka ya zama gidan bokaye matarka kwastoman boka kullum tana zurubtu akwai matar da ta sayar da kayan ɗakinta gaba ɗaya ta kai wa boka ko kai a yi maka a mallake ka wai mallaka akwai kafiya da ake a kafe mai gida yanda ake kafe abu a kusa sai a kafe ka baka isa kai komai ba wallahi sai abin da ta ga dama aure wallahi ita take bayarwa aure in aka zo nema sai ka ce sai hajiya ta faɗa kuma ba za ka iya mata faɗa ba kuma baka san kana yi ba to haka ƙauracewa a shimfiɗan nan malam mata suna haƙuri to idan mace ta sa ‘yar uwarta mace in dai ba ta da tsoron Allah ta sa ta a gaba to tana cutar da ita fiye da yadda kake tsammani akwai wanda su ce malam sai dai mu ta faɗa da shi na kasa gane me sababi kullum ya zo ɗaki na sai mun yi faɗa in ya koma ya tunani wai me yasa muke faɗa da wani ba zai iya bayani ba to shine kullu shay'in khafiya sababuhu inji imamu lissas a cikin mughni ibnu qudama yace وما ياخذ الرجل ياخذ الرجل من امراته فيمنعه وطئها بزي iya saduwa da matarsa ba daga cikin su akwai mai fariqu bainal mar'i wa zawji araba miji da matarsa ko kuma a sa fushi wa minhuma yubghidu ahaduhuma li'akhar ɗaya ya rinka fushi da ɗaya daga ciki kuma akwai wanda ake raba tsakanin wane da wane ko kuma a sanya soyayya dole kana ganin wani abu ba ka son sa wallahi sai ka yi waye gari malam ba abin da kake so a duniya irin sa wani bawan Allah ya ce abokinsu ne abin ya faru a kan shi wata yarinya ta sa shi a gaba ta ce ita fa shi take so ya ce ke nema da niyyar aure ta ce za ka yi ne ya ce kamar ya ta ce son ka nake yi ya ce tuni kuma ba na son ki dole ne ta ce kai dai kam ya zama maka dole sai ka yi wallahi kamar da wasa ya dura ashir ya zage zage ta ce za ka yi ta ce ita kuma a duniya ba ta da miji in ba shi ba shi kuma ya ce ko zai aure ba ita zai aura ba ka ga wannan mai almashin in ta ce maka zan ce wallahi sai da wannan matar ta zama amaryarsa ya isa malam ƙur'ani fa cewa kaidin mata mai girma ne ba a cika baki a kansu sihiri tsafi sammu ya ce bai san yadda aka yi ba wata rana sai da ta ƙulla alaƙa da abokanansa na kusa da shi bai sani ba aiki ta tai sai ta ta gane waye nan buwan ɗansa waye yake cin abinci tare da shi ta san yadda za ta kulla ta san yadda za ta shiga ta kulla alaƙa da iyalansu ta kulla ba a sani ba wata rana sai da ta yadda aka yi wani biki ne wani taro ne aka yi wani aka yi wani abu ne ta je ta daho kayanta ta hada daga cikin kayayyakin da za a kawo musu da abokanan su ci kuma gogan naka ya zo ya zauna ya sa a gaba ya sharbe kaya tas ya gyare shi ta ce an gama ya cinye tas mai sani ba shi kaya ne an yi aiki a kan sosai malam da kansa ya aika ya ce yana neman izini fa ta ce a ba ka ce ba za ka yi ba ya ce ai da wasu yake ba da sai gashi an daura aure ba su da kyau saboda ka duk wadda ta zo ta makale ma ka ce don allah ki haƙuri ki rufa mu in ba ka daga karfin addu'a wallahi ka ganta a gidanka ka gina mata ɗaki kuma in suna so su kori mace a gida duka wannan yan uwana fa baya yiwa sai da yardar Allah amma wani abu ne na kaddara Allah ya kaddara zai faru in mace ta sa wata mace a gida za ta kore ta akwai wacce ta ce wata iyakacin abin da zan iya baki a gidan nan shekara biyu kuma bayan shekara biyu sai kin fita haka bokan ya gaya mata ya ce ki je ki ta haƙuri za a aiki shekara biyu za ta za ta abin nan Allah kiyaye daga cikin nau'o'i na sihiri akwai sihiru tafriq sihirin da ake raba tsakanin wane da wane wannan ko miji ko mata ko amini da amini ko makoci da makoci ko malami da ɗalibi ko mai gida da ɗan siyasa da yaronsa duk wani wanda suke in good time in dai mutum biyu ne suna haɗe in dai an ga suna haɗe to akwai sihiru tafriq ya za a raba tsakanin wani da wani idan wannan yana nuna wani abu yana nuna mana muhimmancin yan uwa ku dage fa da addu'a da zikiri da ambatan Allah zaka iya samun aminin da ka yadda da shi amini da ka yadda da shi ka mika masa dukiyarka arzikinka sirrinka wallahi wani kuma yana can shi kuma bakin ciki yake me yasa wani yake kusa da kai wallahi sai dai kaga an waye gari wata ran kuna uwa ka ubanka da shi kuma biduni sabab fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wannan a cikin sihiri shine ashadduha wa aktsaruha shuyu'an wa khatara shi ya fi yaduwa shi ne fadari ibn taymiya yake cewa fa sa'yul rajul fi at-tafriq bayna al-mar'ati wa zawjiha min adh-dhunubi ash-shadidati mutum yayi kokari ya raba tsakanin masoya guda biyu kamar miji da mata ko wani da wani yace wa huwa min fi'li saharati yana cikin aikin matsafa inji ibn taymiya wa huwa a'zamu fi'li shaytan kuma wannan shine mafi girman aikin shaytan haka ya faɗa cikin majmu'ul fatawa ta 23 shafi na 207 akwai sihirul mahabba shine al'af shine at-tawliya ko at-tiwala inna ruqa wat-tama'ima wat-tiwalata shirkun menene wannan shine a sa mutum ya so mace baya santa sai ya so ta a dole a sa mace ta so namiji iyaye suna so ta auruwa ne ita kuma yar zamani je taki sai a ce a kai ta wajen malamai su mata aiki wallahi da kanta yarinyar nan za ta ce wane take so akwai sihirin da iyaye ne suke wa 'ya'ya an saito wani shi ake so ta aura akwai sihirul muzawaj sihiri ne da wancan da wannan duka ana hadawa ko a raba ko a hada ko rabawa da hadawa akwai alkahana da al'arrafa wannan kalmomi ne da larabci manzo Allah ce man ata kahinan aw arrafan wanda ya je wajen boka ko arraf mai da'awar ya san gobe me bambancin kahin da arraf wasu malamai suka ce da kahinu da arraf duk abu ɗaya ne wasu suka ce alkahin shine wanda zai zo wato kahin boka kenan zai rinka ba da labari akan abin da zai faru nan gaba kuma yana da awar cewa shi ya san sirrori na abubuwa ko ya ce yana da alaka da aljani yana ba shi labari wannan shine boka ko kuma yana ba da labari akan alghaibul madi wal mustaqbal abin da ya wuce ko baya nan aka yi abin zai faɗa wasu suka ce al'arraf shine wanda yake yukhbir anil madi abin da ya wuce can can can baya nan fa aka yi sai ya baka labari to manzo Allah ya ce duk wanda ya je gurin ɗaya daga cikin waɗannan ya gaskata shi da abin da ya faɗa ya kafirce da abin da Allah suka annan Muhammadu to ɗaya daga cikin illar zuwa gidan boka shine idan ka je ka gaskata shi abin da Allah suka da manzon Allah na Qur'ani ka kafirce masa ka shiga uku akwai almunajjam ko at-tanjim masu mu'amala da ilimin taurari kenan da suke tsafi akwai at-tiyara camfi akwai al-iyafa wanda suke amfani da tsuntsaye zazuru tsayir sai a kora tsuntsaye ɗari sai a ce in sun yi haka wancan wanda ya kaza yana nufin kaza ne wancan wanda ya kaza yana nufin kaza ne akwai masu amfani da kukan duji idan an ji duji ya yi kuka da asuba sai a ce ai kaza ne zai fara a garin nan akwai wanda zai ce ma kana haɗuwa kana fita da safe in ka haɗu da ka haɗu da me sunan farin tsuntsun nan belbela a ranar kana cikin haske da ka fita ka haɗu da belbela to kai ba magana abin ka yayi daidai in kana fita ka haɗu da kuturu to ka juya wallahi akwai matsala kenan kaga wannan tamfe-tamfe ne na banza mara amfani da masu tamfawa cewa in ka ka saka riga a juye to za ka yi arziki kenan ko in ka ka saka takalmi bai bai za ka yi kaza duk wannan camfe-camfe ne da ba su da asali daga ƙarshe an yi imani da su sai ya zama tsiri da tsafi to menene matsafa wai suke yi har su samu nasara akan tsafin su malam malamai sun faɗa cewa galiban matsafi da kake gani idan yayi tsafi to baya yin tsafi sai ya kafircewa Allah akwai masu mu'amala da aljani malam akwai aljanin da zai zo ku yi mu'amala da shi ya ce kana so a rinka biya ma bukatar kaza kaza zai ce eh sai ce to ka daina sallar azhar ka bar masa ka bar masa azar wallahi sai mutum idan la'asar akwai yaran da suka ce a kasuwa tun da suke sama da shekara ashirin da mai gidansu ba su taba ganin ya sallah azar ba ba ya yi amma la'asar zai yi kuma ba zai rama ta ba ba ya yi da ƙarshe aka ce ai shi baya azar akwai wanda la'asar ya bayar akwai wanda magariba ya bayar malan aljani mugu matsafi kafiri sai ya sa ka kafirce cewa Allah dai ya biya ma bukata aljani yana iya ɗebo maka kuɗi ya kawo maka mana shi ne kai mutane suna yin tsafi kana ganin kuɗin nan ko ya sa ka kafirce da annabi Muhammadu to daga cikin amal kufuriya ya kuma bi saharatu inda amaliyar tasir daga cikin su akwai mutum yakan iya daukan alkur'ani malam ya tsunduma inna lillahi aljani ya ce in kana son ka yi nasara akan tsafin da za ka yi na kaza na kaza ɗauki ƙur'ani izu sittin ka zuba shi a cikin masai kuma wallahi a ƙasar nan an samu wannan akwai sokawai da aka buɗe aka samu ƙur'ani a ciki ba samu ba ba ku gani a wayoyinku ba tsafi ne aikin bokaye ne malam boka ba ya kamata gwamnati da ta san inda boka yake wallahi ta kama shi ba wai gwamnati ya mu'amala da bokaye ba a sok awai aka samu alkur'ani mutane suna ta mamaki ai aikin matsafi ne ya sa ka ɗauki ƙur'ani ka sa shi a cikin kashi akwai wanda idan ya zo yin aikin ƙur'ani izu sittin yake rabawa takaddun sai ya yayyaga shi idan ya yayyaga sai zuba nan ya zuba nan sai ya taka su sai ya ta kiran sunan aljanni ya taka su ya hau kansu dama qur'ani kasa ma qur'ani ma'ana takardar qur'ani sai daga sai aljanna sai ce a ta kiran aljanni ana kiransa ana kiransa ana kiransa kaga daga cikin abin da malamai suka faɗa akwai sihirin da idan za su sai a ce sai ka goya qur'ani a bayanka ko ka rataya shi sai ka shiga ban ɗaki kai kashi da shi ka tsuguna a toilet kai gama kashinka kai tsarkinka da qur'ani izu 60 sannan sai ka fito ka je ka yi aikin sihirin kuma zai ci to shine na gaya muku da yawa daga cikin abin da malamai suke faɗa mai sihiri baya sihiri sai ya kafircewa Allah akwai wanda za a ce ya je ya rubuta alkur'ani in za a yi sihirin kenan wannan aikin da bokayen suke yi wannan bokayen da ake rububi yawa kansu wannan bokayen da ba a yadda za a samu mulki ba sai da su wannan bokayen da ba a yadda za a aure ba sai da su wannan bokayen da matan aure yau suke layi a kofar gidajensu wannan bokayen da yau su suke cin duniyar su ƙur'ani zai ɗauka ya rubuta shi da jinin haila kuma karka yi mamaki wata mata ta bugo wani malami tana tambaya ta ce malam ban taɓa ganin tashin hankali irin wannan ba me ya faru wai yau aikawa ake gida gida ana cewa ko akwai masu sai da jinin haila matar aure za ki sai da ki na haila in ya zo zubewa ki tare wallahi yanzu jama'a mutanen da suke wannan shine za su suna so samu zaman lafiya a ƙasarsu wallahi wannan abun ko amerika da ingila ƙasashen kafare wallahi ba a yi ko a isra'ila ba za a yi wannan abun ba amma wallahi mutanenmu suna yi ka faɗa ka ji jinin haila akwai tsinannun mata marasa albarka da sayar da shi suke to kuna sayarwa matsafa ne akwai wanda da jini ne kawai ake yi sai a ce ka rubuta ƙur'ani izu sittin tawadar jini kuma wannan ya faru wata mata ta buga wani malami tana tambayansa ta ce malam ni na ga abin mamaki an yanka min ragon layana da aka zo za a yanka mahaucin da ya zo za a yanka sai ya zo da buhu sai ya shimfiɗe buhun sai ya ce dukkan jinin gaba ɗaya a yanka shi akan buhun da aka gama sai ya tattare buhun sauran jinin da yake zubowa a wuyan ragon sai daɗa kawo wata roba sai da aka tsaya shi tas ya ce aka yanka ragon nan ta ce aka yanka ragon nan ba jini ko digo ɗaya a ƙofar gidan mutumin nan ya kulle wannan jini ya kama hanya ya tafi matsafa zai je kaiwa ƙur'ani suke rubutawa da shi akwai wanda yake rubuta ƙur'anin da ƙazanta kamar bayan gida a haɗa ruwan kashi kai a rubuta da shi malam duk suna yi ko a ce a rubuta shi a allon ƙarfe ko a ce a rubuta shi a lan itacen ɗorawa ko itacen giginya ko itacen kaza ko wannan ɓawon dabino itacen nan na zarbar dabino ko ai kaza don a samu biyan bukata da wannan ne fa ake tsafin fa akwai wanda ake sa su rubuta ayan alkur'ani a ƙarƙashin digadigansu wai wannan kana so a maka sihirin da zaka take kowa ya zama kowa yana kasan ka sai a ce to aje a rubuta ma suratu yasin a karkashin diddigen ka sai kai kwana uku kana take ta sai ka dawo a rubuta ma suratu kaza suratu kaza qur'ani ake rubuta musu sai sun gama take shi tas saboda me ya zama sun take kowa akwai wanda in sun zo sihirin suratul fatiha ne ake rubuto ta amma daga ina daga walad dallin ake fa ma'kusa sai a rubuto ta daga sama a birkice haka a rubuta ta a birkice kaga ai farkon fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin to ba za a fara da alhamdulillah ba boka sai ce daga wala dalilin za a fara in din nan lin din nan shi za a faro haka za a ta rubutawa qur'anin gaba ɗaya za a rubuta shi a haka sai a ce ai duk wanda ya sha qur'ani a birkice to sai ya birkita kowa sai ka ji wai meye sirrin wani kowa yake tsoronsa wai ya wani ya fi karfin mutane ya ce ai ya sha qur'ani ne a birkice daga cikin matafan nan akwai wanda ake sa ya je ya sallah ba alwala kana so tsafin ka ya ci to ka je ka rinka sallah ba alwala sai ka bari sai ka yi tusa lafiyayya kawai ka je a yi ikama da kai ka duba abin da mai ahalari ya ce man sallah bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafirun duk wanda ya alwala wai sallah ba tare da alwala ba da gangan ya zama kafiri amma shi ya yadda ya je ya yi sallan nan ba alwala ya zama kafiri don ya samu biyan bukatarsa na tsafi akwai masu yin yanka don shedan kaga ana yin yanka a ce bismillah Allahu akbar to su ba bismillah ba sunan aljani ne za su faɗa yana yankawa da jini ya fito sai faɗi ya zamka ya ilu ya sarma ya ilu ya damda ya ilu ya tsiya duk kowace tsiya wai ilu ilu ilu akwai wanda ake cewa in tauraro kaza ya fito jeje wuri kaza je ka sunku ya kai mai sujada shine biyan bukatar ka malam abin da ya fi muni akwai wanda ake sa shi ya je sadu da uwarsa idan kana son sihirin kai ci je ka sadu da mahaifiyarka wallahi ina karatu akwai wanda akwai fatawar da aka kawo mun nayi mamaki amma ban yi mamaki daga baba sai na tuno wannan abin da na karanta wani bawan Allah ne yace sun je wajen wani malami suka ce suna neman kaza suna neman kaza yace za a ba ku zama za ku iya suka ce za su iya ya ba su aikin yake cewa to dole sharadi sai ka je ka sadar da mahaifiyarka kuɗi ne ake nema malam yara ne masu shegen neman kuɗi daman duk wanda ya makale shi kuɗi kuɗi kuɗi to wallahi bai da imani ba abin da bai zai ba wani ya tafi ya seta malam saboda an ce mai garanti zai ba kuɗi kake so ba je ka yi mu kuma za mu ma kaza sai da ya je kwankwasa kofa ya tarar da tsohuwan nan a kwance ce kai ya ce na haƙura ya ce ba zan iya ba to kaga wannan Allah ya tarfa masa mai imani amma wallahi ɗayan malam sai da ya je ya yi da ƙarfi ya danna uwarsa ya sadu da ita kuma Allah ya toni asirinsa ‘yan uwansa suka kama shi uwar tana baba ni ne wani fa ni ne wance fa baba ni ne sai da ya rufe ido sai da ya sadu da ita saboda abin da boka ce masa yanzu har yanzu ba ku gane illar bokaye ba a cikin wannan lecture da nake muku har yanzu ba ku san haɗarin amfani da mu'amala da boka ba a rayuwarku wannan su ne fa boka to masu fa irin wannan aqidan malam wallahi ko da limamai ne a unguwarsu wanda yake da wannan aqidar yana ba da wannan tsafin yana wannan sihirin wallahi limami ne a unguwarsu daga cikin fa irin waɗannan mutane fa akwai wanda fa duk mutuwar da aka yi a unguwa sallar gawa irin wannan bokan fa shi yake wa mutanen unguwar sallah da aka laifi ne dan wani ya zo zai mutu ya ce kar wani ya mun sallah akwai yanzu kai yanzu akwai bala'in da ya wuce a ce irin wannan kazamin mutum shi zai zo maka sallah a cikin irin waɗannan fa akwai wanda ko mace kaza za a yanka mata sai ta aika a ce a kai malam wani mugun buka ne matsafi ne kuma irin su ne masu yakar malaman sunna masu yakar da awar sunna matsafa majamfara marasa gaskiya sai mutane sai su rinka zuwa suna ba da addinin su ga kowane mutum ka je duk wanda ya ce ga duk amsa sala ya ce Allahu akbar ka bi shi ba ka san aqidarsa ba ko ka san abin da yake yi kai yanzu sai an tambaye ka cewa sai an maka sharhi an maka bayani akan karbuwar sallan wannan mutumi ko rashin karbuwarta da ƙarshe abin da zan rufe da shi shine abubuwa kamar haka na yi muku bayani akan haddin matsafi shine a kashe shi haka yi zo malaman musulunci ga faɗa ijma'in malamai kuma matsafi murtaddi ne yuktalu inda alƙa'ili na bi kufri bi itibarihi murtaddan wanda suka ce kafiri ne to za a kashe shi murtaddi kenan abu hanifa ya ce matsafi za a kashe shi likaunihi jama'a ila ziddati as-sa'i bil ardi bil fasad bayan ya ridda kuma ya yada barna a bayan kasa inji abu hanifa da yawa in ka je cikin maganganun malamai za su yi bayani akan riddar matsafi da hadarin samuwarsa a cikin al'umma to yaya za ka kare kanka daga faruwar sihiri daga cikin abin da aka lazimta maka a shari'a kula da askar duk wanda yake so ya samu kariya daga sihiri ya yawaita zikirin safiya da maraice na ɗaya kenan zikirin safiya da maraice addu'a safiya da maraice akwai azkarus sabahi wal masa اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر هل قرشي يسعى النبي يقول يا من قل هو الله أكو فلك أكو ناس أكو باين صلى أصبعي لا إله إلا الله وحده لا شريك له قد أقوما يشي إن كزوم غربا ما كجما قل هو الله أكو فلك أكو ناس أكو لا إله إلا الله وحده لا شريك له guda goma malamai cikin bayanin da suke abin da yake kare mutum daga sihiri yawan karanta la ilaha illallah wa da wula sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir guda 100 kullum annabi ya ce ana son musulmi ya rinka yin wannan guda 100 kullum ka duba hikimar annabi in ka tashi da sassafe zaka shiga gwagwarmaya yi qul huwallahu uku falaki uku nasi uku da asubahin ka a masallacin ka shi yasa ba a so musulmi da an gama sallah asubahi ya tashi ya tafi baya zikiri kai da zaka tafi nema ba zaka tsaya ka kafu ba kai addu'a ka roki Allah sai sun buge ka hanya kada ka dafa kanka da azkar na sunna ka duba annabi ya ce kuma in za ka kwanta bacci maganin miyagu ulwallahu uku falaki uku nasi uku tofa shafa duk jikinka haka kawai abin za annabi zai ce ai tai ya ce ai da asuba ya ce ai bayan magarba ya ce ai in za a kwanta bacci bahaushe ya ce falaki da nasi maganin yan tsurku da haka duk wanda yake so ya a ganshi a haƙura a ƙyale shi ya zazumci karanta falaki da nasi kafa kafa kaza dinnan da aka faɗa kiyayewa akan salloli na farilla yana magancewa kariya daga sihiri yawan karanta suratul baqara kariya ne daga sihiri manzon Allah ya ce duk inda sallallahu alaihi wasallam duk inda ake karanta suratul baqara shedan baya iya zama a wurin to me sihiri ko baya sihiri sai da shedan gida da ake karanta bakara ko a falon kake kunna surar bakara wallahi shaitan bai zai zauna a wurin ba inna shaytana yanfiru min albayt alladhi yuqra'u fihi suratul baqara yanzu ba za ka iya ba kai ba karanta ba ba za ka sa a motar ka ba ba za ka sa a gidanka ba gidanka kullun kida gidanka kullun waka gidan musulmi ba qur'ani duk tashar duniyar nan akwai ta amma ba tashar qur'ani ba ka da saudi qur'ani ba ka da almajid ba ka da ba ka da ba ka da to ana saka ƙur'ani a gida don neman kariya da albarka ko ba kai don Allah ba ma kai don Allah ya kare ka ayatul kursiyu duk wanda yake neman tsari daga sikiri wallahi kare yadda rabu da ayatul kursiyu wata aya mai girma kenan a'zamu aya fil qur'an wata aya mai sirri kenan ayatul kursiyu kar ka rabu da ita ayatul kursiyu ita kuma inda kana karanta ta duk inda ka shiga sai dai a bude maka hanya kariya ce to shedan ma kafi karfin sa annabi ya faɗa ya ce duk mutumin da in ya zo bacci zai karanta ayatul kursiyu mala'ika Allah yake turo masa ɗan gadi na musamman ya ajiye masa shi ya ce ita gadinsa daga nan har asuba ayatul kursiyu da kake wasa da ita manzo Allah yake cewa duk mutum musulmin da ya idar da sallah farilla kullum yana karanta ayatul kursiyu abinda zai hana shi ya shiga aljanna mutuwa ce kawai ba sai na maka bayani akan ayatul kursiyu ba kame yara daga fita daga gida da yammaci ana haduwa da shaidanu kuma ana cutuwa da su isti'aza da neman kariya sannan yin bismillah koyaushe idan mutum zai aikata wani abu shi sihiri yana alaka da aljani wani lokacin to wanda yake so ka samu kariya da aljani ayatul kursiyu yin bismillah akan komai fadin a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa lokacin da zaka shiga gida a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq duk wani sharri da yake a gidanka ko aka jefo maka ko aka kulla maka ko aka shirya maka in za ka shiga gidanka a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq in ka shiga za ka zauna ina neman Allah ka tsare ni da da kalmomin ka cikakku da duk sharrin abin da ka halitta ko sun binne maka ko sun kulla maka ko sun rataya maka ka nemi Allah ya kare ka sai kare ka amma mutane malam an raba su da zikirin sunna an hada su da zikirin bid'a wannan malam gwalagwale ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yin zikiri yana da amfani sannan cin dabino ajawa guda bakwai kullum an san dabino ajawa bakin dabinan nan mai tsada annabi ya ce duk wanda ya ci wannan samarat fi kulli sabah min tamril madina kenan to ana tsammanin Allah ba zai ba da dama sihiri ya tasiri a kansa ba wannan yini sheikh ibn bas rahimahullah lokacin da ya zo sharhin wannan hadisin ya ce wa yurja wa yurja ana fatan an ya umma zalika jami'a anwa'u tamr yace muna fatan duk wani dabino duk wanda ya lazumci ajiye dabino mai kyau a rana da safe yana cin dabino bakwai a gidan shi da safe to ana kyau da san wannan dabinon da ikon Allah zai bashi kariya daga sharrin matsafa da yin addu'a bismillah arqiq min kulli da'in yuzik Allahu yashfik shi ma zikiri ne so waɗannan abuwa yan uwana a takaice su ne nake so na ba mu su a matsayin guziri da kuma yin bayanin da halin da wannan al'umma take ciki don haka mu kama Allah mu zauna lafiya mu rike zikiri mu guji shaidanci bokaye mu nemi tsari da su mu sani cewa samuwar bokaye a cikin al'umma fitina ne ba alkhairi ba kuma mun hakuri na muku overtime abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓa harshe ina neman Allah ya fi mini assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu amin alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka mamalan da mafificin alkhairi Allah ya saka masa da gidan aljanna Allah shi ya da zuriyarsa Allah kuma ya ba mu ikon amfani da karatu da muka ji daga malam kamar yadda aka sani akwai tambayoyi da kuma faɗa cewa za a rubuta waɗannan tambayoyi ne sai dai tambaya ta ɗaya da ta biyu kusan bayan da ya tafi ba ba makaranta ba saboda wannan shi ne a karate shi na gashi hanyoyin da za a yi domin a samu kariya da sihiri su ga mutum gaskiya na gaskiya bayan insha Allah ta'ala wannan tana cewa da ta kasance
duka dawo ta nan saboda
Na'am, wannan tana cewa wannan tana cewa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam lokacin ba ni da ilimi ban san illar zuwa wurin boka ba. Wata yayata ta kai ni wajen boka ya sa ni in sa nama a jikina ya kwana. Sai aka haɗa magani aka sa mishi shi mijinta kenan a cikin abinci. wai don ya so ta kuma ya ci to kullum ta tuna sai abin ya dame ta ta yi ta addu'a har a filin arfa ta yi addu'a amma kuma abin yana damunta musamman lokacin da duk mijin ya kyautata mata sai ta zargi kaman wannan abin da ta yi ne ta ce to da Allah malam tana neman shawara ne shin ta sanar da mijinta wannan aiki da ta yi ko kuma menene mafita
to yanzu assalamu alaikum wa rahmatullah amsoshin tambayoyi yanzu kun ga wannan ɗaya daga cin amfanin mata su rinka zuwa gurin karatu kenan ɗaya daga cikin amfanin ku rinka turo iyalinka su rinka jin wa'azuzzukan da ake yi don su gyara addininsu wannan baiwa Allah mu mata addu'a Allah ya fi mata kuma ina ce miki yau ko da wannan kadai kika karu a zuwan kilaccen nan ke kankin ciri ba to kun ji wani ƙari lokaci ne bai bari ba dama na faɗa malam daga cikin sharrin bokayen nan a yau abinda suke matsafa idan ana so mutum ya so mace ko matarsa sai a ce ta je ta samu naman miya jan nama sai ta yanka shi iya yadda zai iya lafewa a gabanta a cikin al'aurarta sai a ce ta ƙaurace wa mijinta kwana uku wata a ce sati guda ta rufe wannan naman duk fitsarin da za ta yi ya bi ta kai kar ta cire shi sai ya fara wari idan ta ciro shi sai ta zo ta yi masa miya da shi suka ce idan ya ci bai isa ya guje ta ba kuma ita kan ta gama da wannan mijin yanzu kaga wannan ba ni na faɗa ba kaga wata ‘yar uwa ne ta yi bayani an sa ta tayi kuma yau matanmu yau abinda mace ta fi so a duniya irin ya za ta mallake mijinta ka duba duk ƙoƙarin da muke amma wai sai an mallake mu to daga cikin hanyar da za su mallaki mijin shine a sa su yi wannan abin yanzu sai na maka bayani akan hadari da haramcin wannan abin a saka nama a gaba a al'aura sai ya kwana uku ko ya yi sati sannan a cire bawan Allah miskini a sa masa a yi masa miya kuma ya sharbe hadda neman ƙarin miya me ya amfanin wannan mallakar mishi to abubuwan da suke malam wasu abun ba za su faɗu ba ke ki roki Allah ya fi miki kuma wannan yar uwarki da ta dauke ki ta kai ki wallahi macuciya ce kuma ta cuce ki kuma ki sani cewa ba masoyiyar ki bane in zaki iya dawo da ita musulunci ki dawo da ita shari'a ki dawo da ita ta gane mai addini yace to ki je jihadi ya same ki dole ki jihadi ki dawo da ita hanyar daidai in ku tafi karfin ki to ki ce mata lakum dinukum waliyadin amma ina miki albishir sun da kin gane kin tuba har kin je hajji kin yi arafa kin roƙi Allah kin yi addu'a to wannan abin da yake damun ki din imani ne ai shi mumini haka yake an yi saba wa Allah abun zai ta damun sa amma ya zaki magance wannan yawan karatun Qur'ani da sadaka Allah ya fe miki Allah ya fe mana eh sannan ta ce wai ta gaya miji ke ke ke karki fara ai ba alaka ki gaya masa ai me in kin gaya masa zaki daina jin zafin abin ne in kin gaya masa zaki yi wa kanki wani fenti ne ba mamaki ya kashe miki aure ba mamaki duk abin da kika bashi nan gaba ba zai ci ba dama akwai babi ma na barbade ban gaya muku barbade ba barbade shi kuma zawa suke su karɓo magunguna a wajen boka baka sani ba kana can kana jira a kawo maka delicious ɗinka abincinka sai an gama sai a zo a barbada a gauraya a baka sharbe shi tas yasa wallahi duk namijin da baya zama bayan asuba yana zikiri wallahi kana da aiki a gabanka za su iya kifar da kai dare daya sannan kuma shine illar auren mace mara addini in za ka yi aure annabi ya mana zaɓi alaika bi zati dini taribat yadaka ka zaɓi mai addini dukkan mace duk ibadan mace ai duk wannan din kwalliyar mace ka nemi mai ibada ka nemi mai tsoron Allah wadda ba za a hada baki da ika da ita a cuce ka ba
Na'am. Tambaya na gaba kuma na ƙarshe wannan tana cewa dan Allah malam ina neman shawara ne. Ina da miji ya kwanta ciwo kusan wata biyar kenan baya tashi. To sai aka kai shi wajen wani boka ko malami. To sai a cikin abin da ya iya fahimta sai ya ce ai matan da yake aure ne ita mai tambayan kenan. Wai akwai aljanu akan ta su ne suke bibiyan mijin har suka saukan mai da wannan cuta. kuma ba zai taɓa samun lafiya ba har sai ya rabu da ita ko kuma a raba zamansu so suna zama ne a nan kaduna wanda a halin yanzu an ɗauki mijin da 'ya'yan an kai su nijar to shine take neman shawara a wajen malam menene ya dace
Allah waɗannan mutane wannan al'umma Allah ya mana maganinsu wallahi wallahi ba haka ba ne wannan zalunci ne wannan ƙarya ne ba wani ɗan adam da ya san waye ya ɗora wani ciwo in ba Allah ba yanzu shi wannan boka da wani tabarau ɗin da wani hange da wani leƙe da wani tunani ya je ya gano cewa aljanu ne a jikin wance kowa ne ya ɗorawa ne shi kuma da waye shi kuma waye wannan hadda zai ce wai a raba tsakanin wance da wane yanzu shi wannan malamin da ya gaya muku yana iya hana kansa ciwon kai yana iya hana kansa ciwon ciki to wallahi ko shi ne wannan masifar za ta iya samun shi kun cuci mijinku kun cuci 'ya'yanku kun cuci kaza har a dauke shi a kai shi Nijar a kai shi a yi masa me ku neman masa magani ku duba a bincika ciwonsa na zamani ne wanda yake likitocin zamani sun sani ku ta neman mai magani sihiri aka yi masa a nemi maganin karya sihiri na sunna wanda shi ne kamar haka manzo Allah sallallahu ya ce duk wanda ake zargin an masa sihiri to ya samu ganyen magarya guda bakwai ganyen magarya kwaya bakwai a niƙa su tsakanin dutse guda biyu ko ƙarfe guda biyu ko dai turmi ko abin da ake niƙa kwalli a zuba su a cikin ruwa da zai isa wanka a karanta ayoyi kamar haka suratul baqara aya biyar din farko alif lam mim zuwa muflihuna a karanta ayatul kursiyu a karanta wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman duk a cikin baqara ne a karanta amana rasulu har zuwa ƙarshe a karanta ayoyin nan na sihiri wa auhayna ila musa an alqiyasaka fa idha hiya talqafu ma ya'fikuna فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين أكرنت قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسهر هذا ولا يفله الساهرون أكرنت قل يا أكرنت قل هو الله سوءك فلكي سوءك ناسي سوءك دفاتيا أشكي waɗannan ayoyin da na faɗa da wasu makamantansu su ne annabi ya ce ayoyin da suke karya sihiri a karanta a cikin ruwan shi mutumin da ake zargin an masa sihirin ya rinka wanka da shi safe da yamma wannan ganyen magaryan ya wanke jikinsa da shi da yamma da safe ma ya wanke jiki duk sihirin da aka yi mutum da ikon Allah sai ya karye sai dai in su jaddada wannan shine magani na karya sihiri da annabi ya gaya mana alaihi salatu wassalam mafi sauki yana nan a cikin littafin nan addu'a war ruqa min alkitabi was sunna malamin ya kawo shi dan karamin littafin nan green mai kama da hisnul muslim dan uwan hisnul muslim akwai hisnul muslimin ja akwai ɗayan kuma addu'a war ruqa min alkitabi was sunna akwai wannan ayoyin da bayanin hadisin da komai kuma duk malamai da suke magana akan kare sihiri abin da suke cewa ai kenan wankan gariyan magariya da cin waɗannan dabinai da na faɗa da karanta waɗannan addu'o'i da haka abin da ya samu matar ko mijin ne ya same shi abin da ya samu wannan miji kun zalunce shi da kuka raba shi da matarsa kun zalunce ta da kuka raba ta da 'ya'yanta kuma ina ba ku shawara in dai ba kun gaskace shi dan bane ku dawo da mijin nan wajen matarsa ku dawo da 'ya'yan nan wajen matar wajen uwarsu idan matar ce take da larura ko wani abu ku je ku yi mata magani amma bai kamata a ce wai ai wani ne ke daukan abu yana dorawa wani ba ba wani wanda sai dorawa wani abu in ba Allah yarda ba wallahi yanzu kwanan nan aka kama wani case malam mutum ne aka je aka gwada iyalinsa tana da HIV sun yi shekaru kuma chronic yaya aka yi aka je aka gwada aka ce ke ina mijinki wallahi malam aka je aka dauko mijin nan aka gwada shi gwaji uku wallahi bai da shi wa ya kare shi Allah ina sauran matan aka je aka gwada su ba wacce ta kamu amma in a yarenmu ne na yau da gobe cewa duk mutumin da ya alaka da mace mai HIV automatically ya kamu akwai kariya na Allah akwai mutumin da bai sani ba ya je ya aure yayi shekaru AS AS matar AS shi ma AS malam sun haifi 'ya'ya wani abu ya kama aka je aka gwada genotype ɗinsu kai sai aka AS AS aka ce kai sai aka je aka dauko matar ita ma AS wallahi sai aka yayan gaba ɗaya lafiyar su kalau ba su kila ko daya amma a yaren da bature da likita ya gaya mana I'm very sorry doctor for for for, for inconveniences it is really inconvenience to you amma kai ustaz ne ai muna tare da kai kenan hatta abin da aka ce kaza kaza ne sai in Allah ya yarda ne to yaya wani zai zo yana zaune da matarsa da yaya ce waya tana da aljanu ne shi yasa ciwo yake kaza wai a raba tsakanin su a kashe auren su wannan ba daidai bane kuskure ne malam mu rike tauhidi mu karanta tauhidi mu rike Allah wallahi zai mamna maganin komai Allah gana da mu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين من روقان الله تبارك وتعالى دود يزو wannan guri Allah biya masa bukatarsa Allah kare mu da kuran da muke aikatawa Allah ya raba mu da aikata laifuffuka da sako wannan foundation na Nana Fatima Umar foundation a wannan gari na Kaduna Allah sa masa albarka Allah sa albarka a wannan majalisi dan uwa Alhaji Umar da ya dauki gabara a matsayin sa na ciyaman jagora da yake kula da wannan guri Allah ya kara masa wadata Allah ya kara masa budi Allah ya kara masa tausayi Allah ya kara masa jin kai Allah ya bashi abin da zai taimaki musulunci da musulmai Allah ya yawaita mana irin su a wannan gari na Kaduna da Najeriya ma gaba daya waɗanda aka ba wa amanar kula da wannan guri Allah ya sa su rike wannan amana Allah ya taimake su akan ciyar da gurin gaba hada da malaman makaranta da limamai da masu idara da masu ofisoshi da komai Allah ya sa ku yi musulunci aiki kuma wannan wuri Allah ya sa ya zama abin alfahari wannan jiha ta mu ta Kaduna Allah ya mata arziki da zaman lafiya wuraren da ba a iya zuwa ya Allah ya Allah ka bude wuraren nan aje Allah shugabannin da aka zaba sababbi Allah ka ba su ikon yi wa al'ummar su aiki Allah ka zaunar da wannan jiha lafiya da sauran jihohin mu gabaki daya kuma ka ba mu shugabanni da gari masu tsoron Allah mu ma Allah ka sa mu gyara halayenmu da ɗabi'unmu ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ka ba mu abin da za mu sutura kanmu ka ba mu abin da za mu taimaki wani ka ba mu abin da za mu taimaki musulunci Allah ka haɗa mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mara lafiya da suke cikin mu ya Allah ya Allah duk wanda ya zo gurin da yake da ciwo Allah ka yaye mai ciwon da yake damunsa Allah ka yaye mai ciwon da yake damunsa Allah ka ba mu lafiyar da za mu bauta maka Allah ka ba mu lafiya da zamu bauta maka Allah ka yi mana arzikin lafiya da nisan kwana Allah ka taimake mu ka ba mu ikon binka ka ba mu ikon yi maka da'a ka ba mu ikon taimakawa addininka Allah Allah ka raba mu da sabo ka raba mu da zunubi ka raba mu da tsafi ka raba mu da sihiri ka raba mu da sammu ka raba mu da dukkan wani sharri Allah ya mana albarka gaba daya ina mana addu'a Allah hada fuskokin mu gaba daya gidan aljanna سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم